أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا تقص كوتا shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin daidai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zuwa birnin Madina wanda kuma shi ne dace da tsar a ya ga watan shida shekara dubu biyu da tara a lissafin turawa yau kuma shi ne zamanmu na ashirin da tara a cikin albarka suratul baqara na da tara idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta ɗari da biyar ɗari da nawa da saba'in da biyar ko ɗari da ko wata shidan na musulmi watan shida ko na biyar wace wato wahali ne ke watan shida ko ga watan mana na arabiyan da na boko duka a jazakallahu khairan aya na ɗaya ta ɗari da saba'in da shida ko ya saukan musu da wannan azaba ne saboda sun saba wa umarninsa sun sayi bata da gaskiya suka sayi da rahama wa gaskiya suka bi ƙarya ya sauka gaskiya suka ƙaryata gaskiyar nazarar kitabi fa an karuhu ya saukar da littafi da sai inkarin gaskiya suka bi kishiyar gaskiya sai ce wa inna allazi naftalafu fil kitab lalle waɗanda suke sabani a cikin fa amanu bi ba'd wa kafaru bi ba'd suka yi imani da wani bangare suka kuma kafirce suka butulce wani bangare ne to suna cikin wato sabani mani kankan sabani wato wanda ya kai su bata fi shiqaqin ba'id ba'id yau za mu tashi akan wannan aya mai da saba'in da wato bakwai a laisa birra an tuwallu wujuhakum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من الله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة الملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين اليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل والسائقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم عاهدوا والصالح البأساء والضر وحين البأس نعم أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المؤمنون ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب sai bane da'a ku fuskantar da ku kuna fuskantar gabar ba shi kaɗai ba yi wa Allah da'a wato ismun ne jami'un ma'ana suna ne ga suna da yake nufin dukkan wani alheri shine albar babu wani abu guda ɗaya da za ka kira shi ka ce shi shi kaɗai shine albar cikin ayyukan sa'a a komi in dai aikin alheri ne ana ce ina fata ana fahimta to sai ka ce ɗa da'a ku kaga abu abubuwa da yawa suna shiga cikin da'a ina fata ana fahimta ibada da'a ne zikiri da'a ne sallah da'a ne eh, karatun alqur'ani ga sun dai abubuwa da yawa wanda aya za ta yi mana magana albir din na faɗa mana wannan kalmar a don mu gane cewa kalmar albirru a larabci wato suna ne gamamman suna da yake nufin da wato zai shiga ma'aikata alheri ne ana ce shi albirri malamai masu kira ne akwai waɗanda suka karanta shi da albirru maimakon albirra za da hafs laisa albirru laisal birra kamar wannan ke wadda makaranta saba wa ra'un laisa albirra sauran malamai kuma suka karanta laisal birru idan ka ce laisal birra kenan ya zamanto albirra dinnan shine ismu laisa kenan an gani albirra shine ismu laisa albirra ismu laisa min akawati kana ne kun ga a to ina kabar kabar wallu shine kabar tunda an samu ism din laita sai a samu kuma kabar dinta ake samun ismu kana da kuma kabar kana ita laisa tana aiki iri ɗaya ne da na a wannan takadirin kenan laisal birra tauliyata ba wai da'a ne kadai kantar da fuskan ku zuwa wuri kaza shine kadai da'a ba a wasu a wannan suka yi rafi kenan nake nake afwan wanda take laisal birri kenan ليس البر كان أنا رأتي كان الله وما كبني البر كان الله كان البيت فستكي ليس البر kaga kenan a daidai take da kana kenan ta kabirin masu masu yin rafa'a kenan masu haf su ne waɗanda su hamza kenan ƙurrawu da suke yin wato nasaba wa albirra sai suke sanya wato din nan wannan kalmar an tuwallu ala ismi laysa kenan fi mawdi' ar-raf' ala laysa taqdirin zance kenan sai zama laysa tawli albirra kullahu ba wai fuskantan gaba da kuke shine gabaki ne kawai shine ake Allah ba haka bane ba almuhim wannan dai suke suke yi dangane da ainihin wato albiru sai suke safa shin wannan magana da aka ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla walakin albirra man amana billah da suwa ake nufi wasu suka ce kulawa da nasara su yahudawa sun kasance suna fuskantar baitul maqdis ko a wajen ibadarsu su kuma 'yan kirista suna fuskantar gabas kamar yadda karatu ya gabata arna kirista suna fuskantar gabar ita ce aljanna in na ce gabar fa kar ka ɗauka nan gabar gabar ɗinka ta nan ita ce duk duniya ita ce aljanna wasu kasar aljanna su kudu ne kun fahimta mu aljannar mu ka'aba ne kawai su kuma da tsara aljannar su gabar ne ka'aba nan ta iya zamantowa gabar ta iya zamantowa ta bangaren kudu arewa wani gurin ma yamma ne ma tunda ka'aban a tsakiyar duniya to shi yasa wasu malamai suka ce ana nufin da tsara kowanne daga cikin su sai yake rai ai shi kam shi ne yake kan daidai kuma yin wannan aiki nasa shi ne daidai yahudu suka faɗa ka nasara ma suka faɗa ka saukar da laisar birra an tuwa lowo hakun kibal al-mashriq wal maghrib ba wai yi wa Allah ne dan kun kalli gabar ko kun kalli yamma kun yi ibadun ku shi kadai ba albirru shi ne kaza kaza da zamu yi faɗa nan gaba wasu malaman kuma suka ce a ana nufin mu'minai ne ana mu'minai wato yadda abin ya kasance shi ne da a farkon musulunci kafin Allah ya sauka sauran al'amuran na wajibai da Allah yake lazamtawa bayi idan mutum ya zo ya shahada ce ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga ya zo da ainihin da kenan ko yayi sallah sannan kuma to a haka to aljanna ta wajaba a gare shi kawai wanda ya faɗi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kuma ya sallah to ko bai yi komai ba ta wajaba a gare shi wannan ibtida'il islam kenan kun musulunci kafin a saukar da baqiyatul shari'a wal fara'i kafin a saukar da sauran farilloli da shari'o'i to shine Allah madaukakin sarki yayin da ya kaddara manzon Allah hijira zuwa ga Madina Allah ya saukar da sauran farillai shi ne Allah saukar da wannan aya din da yake birra an wujuhakum wa qibala al-mashriq wal maghrib wana ba shi kaje bane da'a ku fuskanci wato mashriq wal maghrib mahudar rana ko mafadarta ba za ku yi wani aiki ba kawai sai ku tsaya ku ce kawai kun kalli ana kuma ko ko mafadarta ya danganta da wannan ba shi kadai bane a'a walakin lal birna man ai yana daga cikin albir wato da'a ga Allah shine wanda ya yi imani da Allah man amana imani da Allah cikakken imani ya gaskata ubangiji gane da imaninsa da Allah amana billahi wal yawmil akhir imani da ranar ƙarshe ranar tashin alƙiya wal mala'ika kuma ya yi imani da mala'ikun Allah dukansu ba wai wasu ba don mala'iku suna da yawa wasu su ba ana so ka yi imani da wanda ka san su da wanda da wanda ka ji sunansu da wanda baka ji sunansu ba sannan kuma da imani da littafi al-munazzara al-kutub al-munazzara al-kitab ana nufin al-kutub ba littafi da ba al-kutub al-munazzara dukkan littafan da Allah ya saukar at-taura injila zabura ibrahim wa musa da sauran littafan da aka saukar wa annabawa wannabiyina kuma da annabawa ajma kuma dukkan su gaba daya wanda ka sani da wanda ka sani ba minhum man qasasna من لم لا تسوسهم عليه وكلم الله موسى تكليما وآتى المال دينا cikin albirfa wanda ya bayar da آتى المال على حبه كلمة آتى أعطى wanda ya bayar da dukiya hubbihi to wannan akwai sabanin malamai ala hubbihi wannan lamirin yana komawa kan me wasu suka ce ala hubbihi dukiyar wato yana son dukiya yuhibbuna almala hubban jamma yana son dukiya to amma ya yaƙi ya yaƙi zuciyar yana ya ɗauke ta ya bayar da ita sadaka shine ala hubbi wasu kuma suka ce wa atal mala ala ya bayar da dukiya yana mai tsananin son ka fahimta son Allah ya sa ya ɗauki dukiyar ya bayar kenan azzamir in ma ya ila al-mali wa imma an yarji'a ila Allah ya bayar da dukiya yana tsananin son ta ita dukiya ko kuma ya bayar da dukiya tsananin son Allah saboda Allah ne ce a bayar da wannan dukiya din wa atal mala ala hubbihi kenan idan kace a ala hubbihi akan ke ne kana da goyon bayan hadisi ingantacce riwayar imamu al-bukhari Allah ya masa rahama kamar yadda yake faɗa yake cewa manzo wani ne yake tambaya annabi ayyu sadaqati a'zamu wace sadaka ce ta fi girman lada ya manzon Allah sai manzon Allah yake cewa anta saddaqa wa anta sahihun shafihun faqr wa ta'malu al-gina kana lafiyar ka kalau kana tsananin kwaɗayin wannan dukiyar da santa kana rowan wato ɓatar da ita tafshal faƙar tsoron talauci wata amalin zina kana burin ka samu wadata amma zuciyarka duk da wannan abin da yake yake tattare da kai dukiyar ka bayar wala tun yana لفلان kaza. ولفلان كذا وقد كان لفلان wanda Allah ya kirta baka bayar da dukiya ba baka ba baka yi aikin alkhairi da abin da Allah ya azza ka bari sai ka zo ranka ya zo makogoro ka rika cewa ai dama a bawa wani wani kaza kuma dama wani yana da kaza kada ka bari ya goyi fassarar da take cewa wa'atal mala ala hubbi mata ana fahimta ya ba da dukiyar wato yana mai son ainihin dukiya din suwa aka ba wa dukiya din zawil kurba ko ta ba wa na kusa alƙurba ana nufin wato ahlul qaraba da kusa manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce riwayar Imam Tirmidhi ya fada ita a cikin كتاب الزكاة ينا شوى حديث أروي توشي دقا حفيرين كان دقا الرباب إتكما دقا بفن تاشيني سلمان ابن عامر رضا الله نبي ينا شوى الصدقة على المسكين صدقة صدقة ومسكين صدقة وواي مسكين تلك إتما صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة ودنجنك dangi na kusa da kai to akwai abubuwa guda biyu satun wasila za ka samu ladan sadaka kuma ladan sada zumunci abin da hadisi yake nufi ya shi ne mutumin da ya ɗauki kyauta ko ya ɗauki sadaka kuɗi ya taimaka wa danginsa na kusa da shi to yana da kala biyu ba wai ƙwaya biyu ba a kala biyu za a ba shi ladan sadaka wannan a sai a ajiye sannan za a ba shi ladan ya sada zumunci ga ɗan uwan ka fahimce ni to wannan yake nuna cewa a yana da kyau kada su manta da dangin kada ka zama inuwar giginya na nesa ka ka san inuwar giginya na gejin da ba wanda yake can nisan duniya to can zai je inuwarta to akwai masu wadatar da moransu matan su ba sa moransu ne wane ne din su ba sa moransu iyaye moransu kannan su ba sa moransu dangin su na kusa da ka san waye masu moransu masu musu bambadanci waɗanda za su zo su ne musu ƙarya ƙarya da gaskiya su yaudare su su cuce su waɗanda za su rinka nuna su ne alhali kuma ba su bane ba wannan akwai abin tausayi wannan in ma kawai a ce ma mutum ma ya ma ciyar da dukiyar ma ta hanyar halal ne ba da ɗan dama dama komi ciwo shine za ka ga mutum yana rikici da matarsa akan naira ɗari biyu na cefane da zai bata biyu ɗari uku ɗari hudu suna rigima kullum ya sa dangane da buhun shinkafa da ya so kama yana yin wata ɗaya to wannan a sati uku ya ƙare sai ya hauta da faɗa ai ta faɗa da mata ai ta faɗa da mata akan magi ai ta faɗa da mata a tsagari ai ta faɗa da mata akan biredi ai ta faɗa da mata akan tattafin tumatur ake- ai ta faɗa da mata ya tsari da wuri Eh, idan an koya musu tattali ne da tarbiyya wannan abu ne mai kyau zaman to ɗabi'arsa ne wannan yana takura wa na waje suna morarsa wani wallahi ma zai ɓadda kuɗi a banzan bazara a iska a waje kuɗi bila a gidansa da zai iya kashe wannan kuɗin ba ai hasara iya hasara da ba za ka iya ɗauka da iyalinsa ba gidanka yana fama da talauci da rashi daga ‘ya'yanka suna yawo cikin tsoro iyalinka tana jin tsoron ta je unguwa da tsumman da za ta sa amma da an je an maka kida a can an bambaɗe ka ko ‘yan siyasa sun zo sun maka ƙarya sun yau da reka sun ce za a baka ƙuri'a kaza ko ana ya kamata kai ma ka fito sai ka je kai ta ballagazar da kuɗi a banza yanzu mutum za ka ga ya zo ya ɗauki kuɗi ya ba wa karuwa dubu ɗari karuwa fa yarinya karama yanzu 'yan mata abin da ake yanzu a garin nan yara ne masu kuɗi sai suke amfani da wannan wadatar da suke da suke yin karuwanci kuma ubanta ya sa tsada ta sa a wanke mata mutane ba hijabi ba komai ka fita gurin samari yadda ka san saboda yana dawa haka yarinya za ta fita ta je ta shiga cikin samari ba wanda ya ce ta yake yana da wani ba a gasa za ga matashi ne saurayi sai zo tambayi yarinya ce me take so in ta ga dama ta ce naira dubu ɗari biyu take so kuma wallahi sai ya kawo dubu ɗari biyu kuma ke mai sharaɗi a dubu ɗari biyun nan fa zai yi amfani ne da ita na awa biyu ya yadda ko awa ɗaya zai zai bata wannan dubu ɗari yana da kuma shaitanu amalahu shaitan ya zai kansu ya dauki wannan kuɗi ya bayar a banzan kuɗi ya suna da yawa yana faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba lalata da rashin mutu saboda iyaye sun yi sakaci sun kyale ya wani ya mutu ya bar miliyoyin kuɗi da gidaje da haka sai ƴaƴansa daga ina ya matan sun dace sun samu kuɗi sun samu miliyoyi har da motocin hawa ta zama karuwa yarinya kawai ta zama karuwa da haka sai ta fita ta je gurin samari amma ita shahararriya ta taɓa ta da dubu biyar dubu goma ta fi ƙarfin dubu biyar sai harkar dubu ɗari dubu ɗari da hamsin dubu ɗari mutum yana zaune a abuja yana da ce zai siyo mata mota mai tsada duk wata mota da take gadara da ita garin nan ana hawan ta wallahi abuja zai sa a yi oda ta daga america zai kawo ya kawo yarinya amma mata da za su je unguwa ma ba su da ita amma ranar tashi aljama akwai kallon Allah ya mana mai kyau kaji masu tsoron Allah su ne masu ba da dukiya ba aikin banza ba su ba da dukiya su ba da dukiya su gina makarantu su ba da dukiya nauyin ɗalibai a tuttura su karatu jami'oyin ciki ko waje su ba da dukiya su ɗauki nauyin yara akwai a masana'a ba wato al'umma da za su amfanar da 'yan uwansu suna son dukiyar amma mutum zai rinsu ido ya rufe wani ne zai zana ta dan Allah malam a taimaka fi taimaka jama'a ana neman taimako fi sabilillahi kana da ka ka karɓo ta albashi ka riga ka yi bajet ɗinka za ka yi da rana ido ka ɗan miƙa hannunka ka jawo ɗari biyar kan biyar ɗin nan ka miƙa ta cikin akwatin masallaci to shine wa atal mala ala hubbihi ko kuma kana son Allah son Allah da kaji an ce Allah ne yake a bayar sai maka son Allah ya sa ka ɗauka ka bayar ka ba wa dangi ba dangin ka ba da haka wannan hadisin da muka faɗa ana magana muhimmancin kula da ƴan uwa da dangi a taimaka to amma kuma hadisin mu ba yana nuna cewa shi ko mutum ya zama to ba wani danginsa ba dan akwai masu wannan ɗabi'ar kuma in ka ga ya taimaka to danginsa ne na jini amma wanda ba dangin kuwa ne ba zai ɗauki wani bare ya kai shi ba sai danginsa na jini shi zai kai shi yaransa ba haka a ka hada gaba ɗaya ka taimaka kai ma ai watakila ba dangin wani bane kuma ya taimaka maka ko ba ka wani wanda kake kasuwancin da su suke business da suke taimaka ma kaya ko kake sayan kaya a wurin su suke maka alfarma ai watakila ba ku haɗa dangi da su ba da haka a taimaka ku ka ba in dai dan uwanka musulmi ne ai kun haɗa dangantaka babbar dangantaka zawi wal yatama ya ba wa marayu in an ce riski maraya shine wanda ubansa ya mutu bai balaga ba ya mutu kabla zuwa ko wanda baban ce mutu amma in dai mutum ya zama bayan bayan ya balaga kuma ba maraya ba to shi yazo yana cewa ni maraya ne a kasa yana cewa jama'a marayan Allah ban da uwa ban da uwa sai marayu suna da yawa yanzu malam ko ba cikin nan ba ba uwa ba uwa ko ba ka bane ta kaya guda na zaga wai shi maraya yaro karami wani a ba wa marayu a taimaka musu kai ba za ka san amfanin maraici ba in ba kai maraici ba wani dan uwa yake ma wanda yake shi kam shi ya maraici ne yana mun ta'aziyya mutuwa mahaifina yake ina tausaya ma ko da yake da alhamdulillah ta girma ta kuskure maka kana yaro karami mahaifinka ya mutu baka da kowa to da za ta ja ka kurarka yace wallahi na yi zaman maraici mahaifina tun ina da shekara bakwai rasu ina da shekara kaza ta rasu yace kuma babban yayana babu irin wulaƙancin da ba a yi ba yace wala haka mutum ne babban mutum wannan mutum da ke gama babba ne babba sosai ya kai yace ya ce babu irin wahalar da ban sha ba rigata ya ayayyage a farke a farke da kwarkwata ne da datti ne a wanka in na yi wanka dan kaina Allah ya haɗa da matar yayana tana masibar ina ba ta so na kasa ana samun wannan mata masu fitina ka ɗauko ƙaninka don ka taimaka sai matar gidanka ta ɗauki gaba ta ƙulla da kullum laifi sai ka rinka dora masa kullum dukansa to idan ka gane wannan to sai ka san wace irin zauna da ita da shi a gida yace ina zo a zuba yara abinci a hana ni ko daidai lokacin cin abinci ne wuri mai nisa kafin na dawo yaran gidan sun cinye abinci ko kuma a bani tukunya a ce in kaji tukunya yace riga kuwa haka zan gani an canja wa yaran yana yana gani da zai iya yin magana wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa matar shi ba yace wahala ya wahala yace wata ran na je ni gurin wata mace ce mahaifiyata ta rike ta lokacin lokacin da idan an aikin an auri mace kan zo gida da wata kanwarta ta san ta irin yar amarya din da zaki faɗa daki ciki to ya ce to tana nan a raye shi na wannan halin sai na je gidanta yin wasa da mai sai ta fashe da kuka ta yi kuka sai ta ce Allah ji kan wanke Allah ji kan wani yanzu wani kai ne ta shiga ɗaki ta fito ta shiga ta dawo ta shiga ta dawo tana neman me za ta bani rigar da zan sa kayan da zan sa ya fi ƙarfin ƴaƴanta ƴaƴanta duk ƙanana ne yace ta je ta ɗauko mu wai daidai kar ya zama to bata bani ko hula dan ta bani ta samu a kai da ta samu hula sai ta tsaya mun a hula ma ba za ma dole sai a kiya haka ma tana kokarin soka mun hula sai ga mai gidan ya dawo ta fiske hular ta dan kada mai gidan ya ga an dauki hular ɗansa an ba wa wani yace wallahi mala haka na hakura na zama cikin na yi kuka ban san gurin wanda zan je ya kuka ba yace ana kafil yatim ka hatin ni da mai daukar nauyin maraya kamar haka ne ran tashi alkiyama ka duba da ya tsakiya da wannan manuniya kusa da kusa muke da mai taimakon maraya taimakon maraya makwabcin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda yake da marayu a hannunsa albishir ta zo a mutu a tara ma yaya marayu wallahi riba ce kuma wallahi wani marayun da zaka rike shi zai rike ma gidanka ba 'ya'yanka ba ƴaƴan da ka tsuguna ka haifa din ba za su maka komai ba in ba a ci sa'a ba yaro maraya da ka rike zo bayan ka mutu ko kana raye din ka gajiya ya ɗauki nauyin karatun jikokinka da ƴaƴan taimaka ma ya kai ka je kai ka umra ya ɗauki nauyin a buɗe masa zai ce wani ne ya rike ni ban da uba amma tashi wannan ya fi bi da haka ne muku albishir ya koma su rike marayu kan iyaye mata wallahi wannan abu alheri ne gare ku matsala da yawa mutum dan uwansa zai mutu kamar yanzu misali kana da yana da yara ƙanana sai zai tafka haɗari idan aka bar ƴaƴan nasa su je gidan iyalansa a riƙe su tarbiyyar su za ta lalace to kana so ka ɗauko ka riƙe kuma kana saboda wani idan ya ɗauko wallahi ba riƙe dan wani ba ta kira ka ba to matan da yanzu suke gaya wa mutum su je su ce maka su dafa wa mahaifiyarka abinci ba su ce ai ba ka auro su ne don su dafa wa mahaifiyarka abinci ba haka suke faɗa ba akwai matar da ta gaya mijinta wannan matar da ta hana sirikinta uban mijinta abinci za ta kai idan da aka zo ɗaura aure na an yi ka aure ne ne da in haɗa da dafa wa tsohonka abinci take ba don haka aure ne ba to kaga irin wannan akwai matsala to matan ya kamata ku ji tsoron Allah kuma ku taimaka wajen ɗaukan marayu saboda galiban idan mace tana so ta rike yaro to mai gida matsala ba galiban maza ba su da matsala dan dai a ajiye yaro an ai ba zauna ba zama zai kawai a kula da shi to wallahi albishirin wa atal mala manzo Allah ya ce a kula da maraya a kula da maraya da maraya Allah Allah alura da hakkin marayu marayu kada kaskantar da marayu dan ku maraya abin tausayi ne kuma sai maka masa bai wanda da wanda zai je masa faɗa ya ce ka daina kaza kai kaza yau shawara ba sa kai ba in ka kuskure sai ka je gurin makiyin ka ne sai tone ka ya jefa ka a rani ba sani ba to ya lantana baka da uwar da zaka je ka tsuguna a gabanta ka kaza ko a inna kaza baka da ita ba ka da tsohon da zaka je ka tsuguna a gaban sa ba baka da wallahi wannan ba karamin wato ciwo bane ba mana ba da marayu taimako wani ya tama shi ma yana cikin albir a yana cikin a amalul khair ayyuka na alkhairi wal masakin da kuma mabukaci yana cikin halin talauci wa ibn sabil da kuma dan tafarki matafi في المنقطع عن أهله يمر عليك wanda ya yanke ya rabu da iyalinsa ya zo zai wuce ta gurin ka da ya yanke ka taimaka masa ai an ce da matafiyi ne matafiyi ibn sabil saboda lazama sarika ya shi kullu yana hanya shi yana kan hanya ne fiye ibn sabil dan tafarki me wai tafarki dan hanya me hanya hanyar da ake tafiya a saboda shi akan ta yake ba a garin su yake ba to yana da buƙatar taimako aka ce mace duniya ne ko duniya ne to da zai iya yiwa a lokacin da yake tafiya duk ba ya tattare da shi ko ba kuma ne nawa ne mutum da ke gida yana da motoci yana da shaguna yana da kaza ɗan a hanya su buge su kwace duk abin da ya mallaka atm card da zai je ya sa a banki rayu sun shiri wani id card da zai je nuna a wani guri cewa shi ma'aikacin kaza ne duk an kwace da komai dole ya tashi ya miƙe ce jama'a taimaka ta ne yana buƙatar ne a taimaka masa to a nan da ke dawo hankalin yan uwa musamman masallatai ba koyaushe ba ne ba kullum dan matafi ya zo masallaci shi yana neman taimako za a kore shi a ce neman kuɗi ne a'a abin da ya kamata a sai a sa kwanan da bincika duk wanda ya zo neman taimako sai a bincika magana idan kuka ga akwai gaskiya ku taimaka masa dan Allah ya ce wa bil sabil kada mu zo mu da kanmu muna yaƙar abin da Qur'ani yake mu taimaka saboda galiban yanzu gaskiya da mutum ya tashi a masallaci wanda shi ne ina buƙatar taimako sai gane askari me yasa ake wannan saboda wasu sun lalata abin wasu sun lalata abin kuma galiban ba makaritan su suka fi yawa amma kuma wannan baya hana yan to yanzu saboda an lalata abin dumu sai sai mu ce ƙarya yake yi a a saboda kai da kai zai iya fadawa a kanka wata ran wallahi a saudi ka je fa aikin haji ko umra ka shiga ban daki ka fito kudin BTA ɗinka da za ka rika kashewa da meme ɗinka wani ya ɗebe ya abin sai ka zama abincin su sai ka ji ana zaga Allah ko wani alaji ne shi muka zo a taimaka ba na sadakar riyal da dai ko taimaka masa jiya da cin abinci yana iya faruwa faruwa ashe bincike kamata a yi idan an gane mutum makareci ne to sai a kada a ce jama'a kun ga wannan mutumin makareci ne gara ko satin da yake yana masallaci gara da akwai masu yi yau idan ya zo sabuwar gandu insha Allah ta'ala gobe sai ka lalama kana ka neme shi a masallacin kwandila kwana uku hudu idan sai ka je ka lalume shi ka tarar da shi masallaci sai daga sai kewa ya kira gan sha biyu ce sai kewa ya kira wata ran gan sha ganin gaya wata ran rijiyar ne wata ran haka wasu ke yi to irin wannan ma shi da ya nema a wani guri aka gane shi to sai a bayyana wa mutane a ce wannan mutumin ba mutumin kirki ba kamar farawon in aka kama shi kun san farawon ta a mamake shi a bar shi da ruwa sai ku zo da shi masallaci da dama muna ta addu'a Allah tona mana asirin barayi to wannan inda wuce su bara mata ta mutu da to bare ne ka zuwa masallaci ba gaskiya ne ne shi kai shi gurin kansan da ka bata kan ka lokaci ya je ba da dari biyu ko da ko ya je sai duk takalmi to irin wannan abubuwan suna faruwa da yawa ba Allah ya ce wa ibn sayyid dan tafarki mata bishi wa fi riqab har sannan kuma ana ba wa bayi oke wasa'ilina wasa'ilina at-talibin kenan masu neman taimako su ma masu neman taimako ba wanda suke mai da abin bara ba wanda sana'a ba idan an ce masu neman taimako ba ana nufin wai wanda yake zama a bakin dan jana ta jama'a fi da ba shi ake nufi shi shi tare ba in ka ba shi ma ya amma akwai waɗanda suke shiga halin inna ina ilaihi raji'una ta yadda ba yadda za su yi ba za su iya haƙuri ba sun ce dan Allah wani an taimaka mu wanda ba al'adar su ba banda wanda ya mai da abun al'ada wannan baya ciki amma akwai wanda ba ya roƙe ka ba kuma ba ji alamar wannan ɗabi'ar ta tare shi ba rayuwa ta sa har yanzu gidanka ya maka tsallawa ko ya takarda ko ya maka waya ko ya maka tek to ku taimaka masa yana cikin su ne at-talibin waɗanda suke suna agaza musu kenan amma akwai wannan harkar ma da wannan suke mai da mutum sai ya wanke rigarsa ya guga sosai da zaga yana bi ko ne sai ya zauna a gurin sai ya tambaya alhaji karfe na zai fito da alhaji yana fito karfe tara sai ya hakura wani ma da tarbi yake yawo na munafurci wai shi wai yana cikin atkiya yana ja yana ja kafin ka fito daman ya tambayi sunanka sai ce alhaji abdullahi an fito na gaji ya kokari sannu da kokari ya himma kwana biyu mun daɗe ba mu haɗu ba a ya san kana zuwa ɗaurin aure amma ba zai auren ba shi kansa bai bar ɗaurin auren ba sai ce kai ni ba sai sai alhaji ya na mata ce to alhaji ya kuna da abubuwa da yawa zai danne ka kenan to alhaji abin da ya kawo ne na zo na farko ya sa da zumunci saboda gaskiya ba na biyu kuma alhamdulillah ina cikin rufin asiri ba na cikin kaskanci ko tozarci amma Allah ya kaddara satin nan da ya wuce amma aka kai mu an kori ma'aikata ya rubuta ina daga cikin wasu sun nuna sun damu bacin rai wa ni na yadda da kaddara alhamdulillah yana rike da kalmar zai kifa ka kenan yace sai ya ce maka sai na tuno ina da irin ku roƙon nan ba karatu su suke yi gaya maka dan wani wallahi zai sai da da ba za ka iya hana shi ba Allah kuwa in yi zo ba za ka iya hana shi ba dole sai ka ba shi wani abu sai ta shi sa ban wani ɓata lokaci wani ce bari zuwa same ka da abin da zan je in sai dawa ni ga yayanka wai yayanka ka ji ba yayanka ne ko yayanka yawa sai da kai ne shi ɗan duk ɗaya ne Allah ya sauke wannan ya gama maka abin da zai ci kenan ka dauka ka bashi to ce barayi ma suna amfani da wannan sai su turo mutum da niyyar neman taimako ana shi da dare sai su zo maka wannan kuma yake bani wannan sirrin su kuma yake ai wannan yanzu duk wanda ya zo neman taimako dole ka dauka ka shi mato karka fito kawai wanda ake ba ka irin waɗannan mutuwar zuciya ne kuma ba abu ne mai kyau ba waɗanda suke mai da albarar sana'a yanzu ana samu akwai da ga kutare da da makafi suna da gidajen da samu a garin da sai akwai suna da motoci na haya ha sun je haji da umra ba sau ɗaya ba sai da bara ba da haka sun mai da wannan bara addini to kaga wannan ba sa cikin wanda aka ce a ba su saboda su kansu ya cancanta su ba da sadakar ba wai makanta ita take sa a ba mutum taimako ba ba wai kuturta shi ke saboda ya samu wannan illar da zai iya aiki ba bai mallaki komai ba to yanzu ya mallaka yana da wannan yana da ma gidaje na haya yana da motoci ma na haya da kaza yana da kaza yana da kaza da haka ba su ake nufi ba ba na manta wata rana ma Jafar Allah ya masa rahama a Bauchi ya sai bayani akan wannan magana akan mabarata din nan sai buga misali akan wannan cewa akwai masu mabarata yana da gidan haya yana da yana da motocin haya ya je maka sau da sauransu ya ce waɗannan ba su ne wanda shi wallahi malam ya aka ya ake sai wani wani wani wani kuturu ya taho ya zo daga ya buɗe wa malamin ta sosai ya ce to mun ji abin da ka faɗa mutane sadaka ka hada ka hada a bawa ya ce to gani nan ne fito ne shi ne malam yake ce da su ya ce a nan gurin na ce muku fitaren bauchi na ce a ce kai a ɗauko kasar ɗin a sa maka na ce maka nagari kaza na ce na maka magana ne akan inda nake zaune na sani ina da masaniya da ilimi a kuma wa'azi ne ko ban kira sunan wani ba to ana samun idan an yi bayani wasu sai su muna da zato tabbas akwai waɗanda suke mawadata ne akwai kutane haji da su ake yi kuma idan sun dawo sai sun ce gidaje da motoci daidai ko ana samu to irin waɗannan banda amma kuturu mabukaci makamo mabaraci wanda yake a bara a taimaka masa da yarinya yana yawo ba jikinsa ma ya nuna cewa ba da hali a taimaka masa wannan wannan ana kira a kan a taimaka masa shi ma abin da ya fi dacewa inda hukuma za ta ta ba su sana'a shi ya fi kyau dan akwai harkar ko aikin da ke da guragu suke wallahi za ka yi mamaki ni da kaina na kai biya gidan guragu gidan da suke aiki a nan hanyar katsina road na yi hira da yawa daga suka nuna ma har har wallahi har tirela suna yi walda tirela tirela guda da ƙofofi suna yi kujeru suna yi shi akwai masu yin irin keken nan ha keken akwai masu yin kaza akwai masu gyaran babura akwai masu yin duk guragu ne wanda ba sa yi wani a cikin hawa ma da aina fadar sun da ya bara wallahi na fi ƙarfin da to waɗannan za su baka sha'awa to ina ma da gwamnati za ta buɗe workshops irin waɗannan a kowace unguwa ko duk unguwa biyu uku a yi babban wa babu wani ciwatuwa babu wani zalunci alamar ga za ta nuna kowa ya kaiwa sai a ɗauke ka a sa ka amma rijista da kayan aiki a koya musu sana'a gwamnati ta rinka ware kuɗi ana kawo kayan da za su rinka yin sana'a ana sayarwa ana shigar da abin da suka sayar ɗin a aljihun gwamnati makafi akwai sana'a da za su yi ko babu akwai sana'ar makafi da yawa akwai bara suna iya yin saƙa suna iya yin ɗinki suna iya yin kaza suna yin kaza yanzu makafi har karatun kwamfuta suna yi duk suna yi a wannan zamanin to kaga ake da gwamnati za ta buɗe wurare na taimakawa makafi din da agaza musu da za a ragowar to uwa uba kuma waɗanda suka ne da bara wani suka ne da shi sana shi ne almajirai allazi wahidu Allah ba ku samu an mai da cewa duk mutumin da ya zo yana karatun alkur'ani shi mabarashi ne a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda yake zuwa yana yin bara yana roƙon mutane zai tashi nan wa laysa fi wajhihi muz'atu la to me ya kamata a yi abin ne kowane malami sai ya tsari duk ƴaƴan da zaka ɗauko to ka ɗauko ƴaƴan da iyayensu za su iya ɗaukar nauyin duk garin da zaka tafi da su kana da ɗan abu in ka je zaka ajiye su ko dai za ku rinka yin noma tare kiwo tare a samu abin da za a rinka ciyar da su wannan matakin farko kenan idan ko ba za a to ko waɗanda malamai a kowane gari su wari yaran a rinka karantar da su a garurukan su ba sun buƙaci su tafi wani gari don su je suna yawo barace barace ba ba mun hana tafiya a je a nemo karatu yana da kyau mutum ya tafi ya je nemo karatu a zai lafi talabar ilmi amma a tafi da yara da niyyar taimaka a ba su karatun alkur'ani ta kai ga yanzu ba ma qur'ani suke karanta ba bara kauski to yanzu da asubahi za ta karar da almajiri a tasha da asuba wanda a ka'ida an sani cewa duk wani aiki da asubahi yana yana karkashin wato malamin su yana karatu da magariba za ka tarar da yara a sabon gari give me for jesus christ ba sun iya wallahi za su tarar bakin cutu ranar lahadi idan za ku amince da magana ta ran lahadi sati mai zuwa ku je coci cocin garin nan ku ga yaran mu a cikin coci suna tsayawa suna cewa give me for Jesus Christ give me for the sake of Jesus Christ sun haddace kalmar har mai yanzu sai dariya sai dauka ba sai ce na almajiri na su ba su da yara mabukata ne irin wannan suna yanzu nan da daddare ka gana ma za ka ita ka shiga sabon za ka tarar da yara almajiranmu arna suna shan giya shan giya suna zagaya suna cewa sha ruwa lafiya wallahi ne ke gaya maka samu ne suke wannan ko a in mai mota ya zo wucewa su zo su tsaya maka suna ta roƙon ka Allah ba sa'a wanda a wannan lokacin ya kamata suna makarantar to yanzu sai abin ya waye gari an rajiran kan karatun ake ba kawai malaman suna amfani ne da yaran suna zuwa suna neman muskuri to wannan ba ba shi ba ma ake amfani da su yanzu matan aure a cikin unguwa in dai akwai makarantar almajirai kawai yarinya mace ta samu ne mace talla sai ta rinka kulla mata zobo rodo kankara ta rika kulla masa kaza ta rika kulla masa kaza hatta mai shinkafa da wake ana tura almajirai galibin ku kuna da almajirai a gidajen ku za ka zo almajiri yana abinci kana dan taimaka masa za ka zo kullum yana ba a karatu ne sai ce masu ai ba a yau ba a yi kullum babu wani lokacin za ka nemi shi bai zo ba ko ba galibin kuna da almajirai a gidanku to wannan yana nuna cewa ashe malaman suna sakaci a kan ba sa kula da hakkin su kamar yadda ya kamata gaskiya wani ne a je a ɗauko yaro daga mai dubu ne a kawo shi nan ka ajiye shi a hana shi karatu a tura shi bara wallahi wannan ba daidai bane idan malami ne zai iya ɗaukar nauyi ka ga sai mai da shi gurin babansa to idan ya ka ba za a iya ɗaukar nauyin ba iyaye ba za su iya ɗaukar nauyin kuma gwamnati sai ta taimaka musu yanzu kaga akwai magana za a bi ana ana hana almajirai dan a hana bara za a rinka kama almajirai a tunani na kuma a iyayen da nake gani abin da ya kamata gwamnati kamata ya taimaka musu a yi musu tsari ko wace unguwa da ke makarantar allo ne suna da almajirai nawa ke a ga wani irin taimako ko dai a sa ya rage yawan almajiran ya rike goma ashirin don kada a kashe makarantar Allah shi kuma koran almajiran zai dawo a kashe makarantun allon na alkur'anin shi ma kuma wannan ci bayan saboda karfan karatu hajja mai karfi samun tafi a makarantar allo wanda hajjar da aka rubuta ta a allo ta fi zama to kamata ya gwamnati ta yi musu tsari yaya gwamnati za ta iya za ta iya ta yaya gwamnati za a iya adana musu baya ta kama su an abin nan su ba gaskiya wannan kan ba tsari ne wanda yake ya dace a a ta mataki i yana da kyau a rage mabaratan a rage wato wato lalata gari da kazantar gari da irin abin da suke yi su zo su tsare tsare dan da cikin tsirara su hana a mota wucewa suna ta bara suna wannan ba abu ne mai kyau ba amma sai a duba suna yaya za a iya taimaka musu iya gwargwadon kowace lokal gama za ta iya rike makarantun allo nawa idan ba ku taimaka musu ba ai a banza kuna kashe kuɗin ba kuna ba in an yi magana za a ce ba kuɗi ba ana ba yan bal ba kiyoyi ne ake ba yan bal a banzan bazara yanzu da wanda zai zo yana karatu alkurani ya fi tunta ta taimaka masa alkurani ana ba wa karuwai a banza ba waɗanda ma ba a san da su ba a shirme ba ba ka bane ba wato wannan shi ne kamata a taimaka ya akwai kuɗi kuɗi gwamnati akwai kuɗi ba su ba aikin da ake gaskiya mana akwai kuɗi a gwamnati kaka ce babu duba ayyukan da ake sunan da ake sai ka ce a to da shekarun da suka wuce waɗannan kuɗaɗen da ake ta turowa don a yi aikin wai suna ina kuɗin titi ɗaya an gaya maka daga nan zuwa bakin titi a ne kaza ake yi to duba yawan titunan da ake yi ashe gwamnati tana da kuɗi to da ba da da ba a yi wannan bai na kuɗin su talakawa suke da bukata gwamnati za ta iya taimaka musu yawa baya baya jin mai wallahi sai dai ba a zuba masa ban ba idan an kwaba da mun a kawo mai gurin da mu ba ko duk mun masa bana zai kai ne wannan shi shawara ta wasa wadri sabili wasaili wa fil qabi da kuma ba wannan aksar mufassirina mafi yawa daga cikin malaman tafsiri a rikam ana nufin wato al-mukatabin bayan kataba mana bawan da an rubuta masa wani kuɗi zuwa lokaci kaza zai biya to wannan ana so a rinka fahimta ba wai kawai bawa mutsalakin bawa ba wannan shi cikin tafsirin malamai in an ce bukata malamai misali sai ka ce wani maka a shekarar nan ta 2009 so ka tara min kuɗi naira dubu ɗari ɗaya cin idan ka bani naira dubu ɗari cin cin zama cikakken ɗaƙyantacce to wannan ya zama bawa bukatar a lokacin zai ma naira dubu goma goma zai rika kawowa naira dubu ta kawowa naira kaza kaza ne to idan an zo taimakon wanda aya take nufi irin waɗannan bayi da aka rubuta musu wannan kuɗi da aka ce shi za su biya to su ne za ko a agaza musu kun fahimci wannan yawwa wa fil riqabi wa qam ata zakat duk yana cikin albir tsayar da sallah da bayar da zakka wal mufuna bi ahadihim ma alƙawarin su tsakanin su da ubangiji suna cikawa tsakanin su da mutane suna cikawa idan sun yi alƙawari din ai idza wa'adu an dan sun yi alkawari suna cikawa wa idza halaku wa nadaru wa suke bakance suna cikawa idan kalu sadaku in sun faɗa suna faɗin gaskiya addu idan an ba su amana suna ba da amanar ba shine wal mufuna bi ahadihim idan والصابرين في البأساء ne masu yin haƙuri fil ba sa'i wato a cikin tsananin talauci da rashin wazzarra da lokacin wato tsananin rashin lafiya suna da haƙuri da juriya lokacin da ake gwarzaya ba ba sa guduwa ba su da raki to Allah ce ula'ika alladhina waɗanda suka yi gaskiya a cikin imaninsu shine sadaku wa ula'ika humul muflihun a almuttaqun kai sune masu takawa masu tsoron Allah wannan aya din yan uwana idan mun lura abubuwa da yawa Imam al-Qurtubi Allah ya masa rahama a cikin tafsirin sa yace rahama cewa hadihi ayatun azima aya ce mai girman gaske wacce min ummahatil ahkam tana cikin ayoyin da suna tattara wato hukunce-hukuncen shari'ar addini na hukunce-hukunce masu yawan gaske idan mun lura da aya za mu ga ta tattara abubuwa inda za a yi fashin baki a yi bayani dalla ayar kowace gaba za ka ga wato ta fi karfin a fa- lokaci guda ko zama guda ayar ce ta yi magana akan kuma ta yi magana a kan imani da sunan nakin Allah da sifofin Allah. Ayat ta yi magana a kan a a a lura ta yi magana a kan tayar da mutane bayan an mutu kuma ta yi magana a kan nizani sikeli sannan ta yi magana a kan sirari kuma ta yi magana a kan tafki na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda duk inda za a fasa bakin za ga to wanda yake kaza kenan zai samu dacewa da shiga take Allah da sallama da ceto ta yi magana akan ta yi magana akan mala'iku da littattafan Allah da annabawa ta yi magana akan ciyar da dukiya ta yi magana akan sada zumunci ko isa kenan ta yi magana akan taimakawa marayu ta yi magana akan taimakawa miskinai ta yi magana akan lura da ɗan tafarki matafi a agaza masa ta yi magana akan amfani da taimaka musu ta yi magana akan kiyaye sallah kada a tozartar da ita kuma ta yi magana akan bayar da zakka ta yi magana akan cika alkawari tsakanin da tsakaninka da Allah ta yi magana akan yin haƙuri inda ya bana cikin wani kunci da wahala kuma ta yi magana akan ya saba kuma ayar a dunkule a takaice ta yi takawa da tsoron Allah yanzu ayar da baki daya ai a ƙarshe Allah ce wa ula'ika alladhina sadaqu wa ula'ika humul muttaqun masu wannan sifa wanda suka aikata irin wannan aiki su ne cikin imanin su kuma waɗanda su ne masu tsoron Allah Allah ka rubuta mu cikin masu takawa da tsoron Allah to anan gurin an ce yan kunce-kunce kaɗan da za mu iya fitarwa a gurguje a cikin a cikin ayar idan mala ala hubbihi ko bayar da dukiya kana son dukiyar ka bayar wannan ya dace da faɗin Allah madaukin sarki da yake bayani akan sifan bayan Allah na gari cikin suratul insan yace wa yus'i ama ala hubbihi miskinan wa asira kuma sai sai inna ma la nuridu minkum jaza'an wala shukura ciyar da abinci taimakawa abinci ci abinci yan uwana a halin da ke ciki a yanzu ina tabbatar muku da cewa mutane ana da buƙatar abinci abinci fa yayi tsada ku je ku bincika ku jiya nawa ake sayar da buhun shinkafa nawa albashin mutane ke yanzu nawa kuma iyalan da suke nawa ake ake sai da gero nawa ake sai da dawa nawa ake sai da suga akwai buƙatar masu hali su duba ni'imar da Allah ya musu su taimaki na kusa da su su makotansu su taimaki iyayensu idan kana da halin da kana tara buhunan shinkafa tuli-tuli a gidanka ka daure ma duk wata ɗaya kai wa kanka lissafi don ka tarar da shi a gidan aljanna a cikin miliyoyin da Allah hore ma ɗauki buhun shinkafa ƙwaya ɗaya ka ba wa wani talaka sadaka ka ce gashi ka bashi ya je ce da iyalinsa kiyamun laili cikin dare wallahi sai ga Allah rufa ma asiri ya tsare maka mutu haka ne ko ba ku bane yanzu ba za ka iya wannan ba ba za ka iya wannan ba cikin abin da Allah ya tara ma ba za ka iya sayan buhun shinkafa daya a duk wata a ce alhamdulillah bayan ka mutu cikin abin da ayyukan alherin ka a ce duk wata kana ba da sadakar buhun ba za ka iya ba idan mutum yana da hali ana dafa masa abinci a gidansa kokari kar ya kasance shi shi kadai yake cin abincin gidansa ka tabbatar a gidanka ba wai daga kai sai matar ka sai abincin gidanka ba a akwai kwanan wani ɗanka ko almajirai ko makota ko ɗaliban ilimi ana samun ɗaliban ilimi gane wanda bai san kowa ba zaman haya yake kawai yanzu wani alaji ba zai iya ɗaukar nauyi ya ce wani ka rinka turo kwanan ka gida na a rinka baka abinci ba ku ciyar da su abinci manzo Allah ya ce duk wanda ya ciyar da wani Allah zai ciyar da shi ranar tashi ranar da ake tsananin buƙatar abinci duk wanda ya shayar da wani ya shayar da shi ruwan alkausara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ciyar ku taimaka da ka ciyar shine naka duk abu yanzu da zan je gida koya mun kaji in ci in more in ci kayan shakata in sha kayan zaki na more kwana ɗaya biyu zan je ne kashin su ya riga ƙari to amma da a cikin naman kaji ko abincin nan da na dafa na wari ko wani cinya ɗaya ko cinya biyu an ɗan bawa wani to wannan ina da garanti insha Allahu ran tashi alƙiyama zan same shi wannan shine naka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidansa aka yanka dabba yake ce da Aisha a yanka a bawa wani a kai Khadija wanke a yanka a kai wani a yanka a kai wani da na Aisha take cewa har na ta sarƙoyi na ce to duk naman ka rabar da shi gaba ɗaya ba abin da ya saura mana sai wannan dan abin gashi kuma duk ka ce a rabar da shi malam ka duba fana na Aisha ke nan ko kai ba fa na na Aisha ta ce duk an kyautar ba abin da ya saura sai wannan mu ne za mu irin da matan mu suke yi yanzu ana yanka dabbar layya za su zo su yi kaka gida akan naman layya ko gidan saboda kar ka zo ka raba ka ce abin nan kar a hana su su ci su da ƴaƴa sai a zuwa ce yanzu ko to kai din namu shike da ƴaƴan namu zamu basu ne sai manzo Allah yake tab yace ai duk wancan wanda muka za mu tarar a kiyama wannan shi muka yi hasarar sa wannan wannan da ya saura shi ne muka yi hasarar sa wannan wanda za mu ci da wannan imani shi yasa yana ta ba da shawara da yawa da yawa kai kokari ya kai bawan Allah wallahi rayuwa dabbar yanzu yanzu ne za a ce ka mutu kuma wallahi ba wanda yake sai dawo da kai sake mota ne tsada da take da shi gida ne tsada da abincin da ka tara a sto ɗinka me kake yi me kake yi duk gaba ɗaya an gama zancen su wasu ne za su zo su ci a lokacin kuma sun zo sun ce baka ci baka bayar da niyya ba tare da shi a kabari ba ashe abin da ya bayar shi ne zai maka amfani wani yana ganin wani wa yake riga yanzu Allah ya kawo lokacin wai baya iya sadaka riga alaji kana ɗinka riguna ta fara gajiyawa ba za ka yi ɗauka ka ba sai dai ka bari wai rigar ka wai ka rinka je ana zubawa a bola mutum riga ya ba wani ba da zai iya ɗaukar riga ya ba wa kanin shi ba da zai iya ɗaukar riga ya ba wa makocinsa ba to ba a a tsohuwar riga yanzu wani gida zai canja gida ne ya gina sabo komai sabo kayan gidan da yake da zai tafi da ko cokali ba haka yanzu ake yi wanda Allah ya rufa musu a abu ne mai kyau in Allah ya hore maka yayin wata iyalinka san mutum ne zai wai sai zai nemo kafintoci ya nemo a manene ya nemo menene sai zo wai ayi wa kayan kuɗi abba bawan Allah sai da Allah rufa ma asiri sai ka kira kanwar da suke aure a wani gida suke da gida da ka kira wani kanin ka da yake gida ɗaya ka ce ka kira wani abokinka da bai da hali ka ce ke buka tekun nan ka kira wani dan uwanka da ka ce shiga gidan nan na baka saboda Allah me za ka rabu da shi idan ka bayar wancan gidan da kake rushe sai Allah ya daɗa haɓaka dukiyarka ina fata ana fahimta to a nan gurin har yanzu kan mala ala hubbihi din nan malami suke sabani ku yanzu a kuka iya fahimta dangane da wannan aya wasu suka ce wannan yana nuna cewa ashe inna fil mali lalle a cikin dukiya akwai wani hakki banda zakka bu gane abin da muke nufi ba idan mutum yana da dukiya akwai hakki na dole da banda zakka zakka dama wannan kowa ya ba zakka ba ne kaɗai hakkin da ya kamata ka fitar a cikin dukiyarka akwai wani kana akwai hadisi da ibn Majah kun malamai sun yi magana akan hadisan cewa kuma ba su inganta ba to amma malaman sun yi sabani cewa shin a dukiyar mutum bayan zakka akwai wani hakki da Allah ya bayar ko babu in faɗi abin da zan faɗa ku me ra'ayi babu ka kula da bayan zakka ta farilla akwai abin da ya zama sai ka ɗauka sai ka bayar a cikin dukiya akwai wani aiki da aka kule wanda idan baka yi ba an tambaye ka ran tashi a kiyama ba an tambaye ka ya baka ba da zakka ba kuma za a zo a tambaye ka kuma a cikin hakkin shi ne tambaya ta babu sai me za ka ce da tijo akwai ban ji ba akwai ɗaukar ne ɗaukar nauyin mahaifa ɗaukar da yake nan akwai ɗaukar nauyin iyali haƙƙin makotaka dole ne makocin abinci kai ne to ga wani ya ce babu ban da zakka ba babu to kai ne hujjarka ya kwanto kura ya ce akwai wani gurin manzon Allah annabi ya tambayi annabi ya ce gaya masa wani hakki ne yake kansa ina jin ka kai sallah kai ba da ka je aikin hajji ka yi azumi ya ce wannan shi ne wajibi farillai a tare da kai ya bayan su ba bayan su ba wani abu sai annabi ya ce eh ya ya ina jin baka gama ba ko sai manzo Allah ya ka yi waɗannan to ka tabbata ɗan aljanna. To, shi kuma ba Allah ce to ni ko na yi alƙawari ba zan ƙara komai ba. Sai ya tashi ya tafi. To sai annabi ya ce ku kalli wancan mutumin. Kika alƙawarin da ya faɗa to tabbas ɗan aljanna. a tsakawa da kasuwa za ku yi kuma a duk wannan jawabin da ya muku to akwai sabanin malamai da ku take cewa a imam qurtubi Allah masa rahama da shi da wasu sun sa tafsiran su akan wannan aya sun yi magana in sun aya wasu sun ce babu wani haƙƙi akan dukiyar mutum dole in ban da zakka ba haka suke su me dalilin su kawo Allah ya kawo duk malaman sun kawo idan ka ji hadisi yadda yake sallama ina fata ana fahimta to amma bari ka ji ka lura da aya cewa Allah ya yi wa atal mala ala wa atal mala ya ba su malaman suka ce wannan yana nuna cewa akwai wani haƙƙi da za ka bayar dukiyarka banda zakka ba Imam Qurtubi yana daga cikin masu wannan ra'ayin ya goyi bayan wannan ra'ayin cewa shi fa lallai akwai dukiya banda zakka yace Imam Malik Allah ya masa rahama malaman duniya karab katab sun yi ijma'i cewa ka kama dan uwanka musulmi uwanka musulmai aka rike su a matsayin ribatattun yaƙi kafirai wajen arna to fa dole ne sai ka yi amfani da wannan dukiyar taka ka je ka fanso su suka ce ko da ya kai ga ka ƙarar da dukiyarka karar ka dole ne sai an fitar da waɗannan bayan Allah daga hannun an ribato su wato an karɓo su daga hannun ribata ka ribace su a hannun arna yace wannan ijma'i ne malamai suke yace kuma idan ka duba nusus da na rayuwar manzon Allah yau da gobe za ga akwai abubuwan da aka wajen yanzu manzon Allah ya faɗa cewa wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi wallahi bai da imani wallahi bai imani ba wanda ya kwana a ƙoshe makocinsa ya kwana da yunwa shi kam ya kwana ya ƙoshe zai iya yiwuwa ɗauki zakka ya bayar completely ko to amma ga makocinsa nan yana kwana da yunwa shi kuma kwana a ƙoshe annabi ya ce bai da imani akwai wani abu na dole kenan a cikin dukiya da za ka bayar banda zakka to ni dai na kai na komo na kai na komo ban gaba gaskiya dai bincike ba har lokaci ya zo ya kure mu amma dai daga ƙarshe daga ƙarshe sai na so in karkata akan ra'ayin da Imam Qurtubi ya rinjayar cewa a wannan zakka wani abu ne matsayi na daban abin da zai zama to wajibi lokaci bayan lokaci loto bayan loto a kanka wanda za ka yi ya sai in ba kai ba kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya kama ka ba kai kaga wannan ya nuna cewa ashe wajibi ne akan koke da sai yanzu misali mutumin da yana da wadata da hali ya kiyaye ke Allah da zai ba shi kama shi ba ya yana da wadata da shi iyayen shi ba mutumin da ya bar iyayensa ko ya bar iyalinsa ko ya bar wani nasa dole ya taimaka masa bai taimaka masa Allah da zai kama shi ba Allah zai iya kama wannan dai shine a takaicen takaicewa abinda malamai suke faɗa dangane da wato aya iya abin da zai iya halarta kenan sai ku hakuri mu karɓi tafsirin wannan aya da ita kadai yau fatan mu Allah sanya albarka cikin abin da muka faɗa kuma ya ce ba abin da muka faɗa ne dai Allah mu dauki sarki ya ba mu lada wanda muka Allah ya ce mana wajen Allah da ne kifaya subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum